بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau biyar ga watan jimadar ula shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyu bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin daidai ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya idan ba manta ba muna sura ta ashirin da takwas suratul qasas mun kuma tsaya darasi na biyu za mu tashi darasi na uku na biyu za mu darasi na ɗaya za mu tashi darasi na biyu afuwan aya ta 22 daidai muna roƙon ubangiji madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ya ba mu ikon aiki da abin da za mu yi bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل
Hmm.
ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه امرأتين تزوجان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصبح الرعاء وأبونا شيخ كبير
bayan abin da ya faru tsakanin annabi Musa alaihi salatu wassalam da wannan dan kabilar ta su dan wato bakibbe da kuma dan banu Isra'il annabi Musa alaihi salatu wassalam nan da nan wato tsoro ya riga ya shige shi lokacin da yayi yunkurin ya ƙara kai masa agaji karo na biyu to sai ramto yana kaffa kaffa da rayuwar gaba daya saboda yana jin tsoron me zai je ya zo to Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa da ya tashi zai ƙara kaimar agaji to sai tona mar asiri cewa kana so kashe ni ne kamar yadda ka kashe na jiya saboda haka shine anan wasu zaka ga suna cewa ka ka fito mutum ka janyo mutum daga rana kai ya tunkuɗa ka kenan kaga annabi Musa alaihi salatu wasalam ya agaza wa wannan banu Isra'ilan dan kabilarsa amma da karshe sai ya tura shi duk irin taimakon da ya masa to sai Allah ya ci gaba da gaya mana cewa walan ma tawajjaha tilqa a madiyan yayin da ya fuskanci daura da garin da ake kira madiyan qala ata rabbi to yanzu ya yanke a ransa cewa tafiya zai kawai ya tinkari madiyana kan garin wato annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam da Allah yake wa ila madiyana akhahum shu'aiba to saboda haka ya tinkari nan sai ce ata rabbi da sannu ubangijina ina fatan ubangiji na an yi hadiya ne shi yadda ni sawa a sabil hanya madaidaiciya to yana cikin tafiya kuma walan ma warada ma a madiyana yayin da ya gangaro wani ruwa wanda ake taruwa duk mutanen garin su mutanen garin madiyana su tattara a wannan gurin a ɗebi ruwa a ce ba wa dabbobi sannan a kai gida ya amfani da shi waje da alaihi ummatan sai ta da dandazon mutane minan nashi wato jama'a minan nashi daga cikin mutane ya kura suna shayar da kansu ruwa da dabbobin wajada min dunihi mumra'atan ko imra'atayn wajada min dunihi mumra'atayn sai samu a gefe daban kuma ga wasu ƴan mata guda biyu tazuda ne suna kore nasu dabbobin ba sa so su shiga cikin dabbobin mutane ko kuma su yunkura wani ya ɗebo ruwa su sha ba ya zanto abun matsala sun tsaya a gefe annabi musa na ganin su kala sai ce ma haɗu kuma kowa yin allah ne labarinku ne ya sha'aninku na gan ku a gefe kun koma gefe ku kaɗai kala ta ‘yan matan nan sai suka ce lana tsi mu ba ma shayar da ruwa ba ma ɗebo ruwa mu shayar da dabbobinmu hatta yi su jira ri'a a ce wannan dandazon mazan ya matsa ba ta ba kallabi tsakanin rauna bane ba ta takuduwa da maza shine suka ce sai maza sun matsa muke zuwa mu ɗiba shine hatta yi zira ri'a abu na farko kenan abu na biyu kuma wa abuna shaykhun kabir abin da yasa ka zama anan wata gida za ka yi mamaki duk maza ne amma ya muka fito mu mata sai suka ce mahaifinmu dattijo ne babba ya manyanta saboda haka yana buƙatar agaji kuma bai da yaya maza mu ne dai mu za mu taimaka masa shine wa abuna shaykhun kabir lallai wato mahaifinmu dattijo ne babba mala yace lamma akbarahu zalika ar-rajul bima tamala alayhi fir'aun wa dawlatihi fi amrihi lokacin da wato wannan bawan Allah ya zo da ake cewa wato wannan mu'minin da ya zo ya bawa wa annabi Musa labarin cewa an fa hadu an hada baki akan za a kashe karaja min misra wahdahu annabi Musa alaihi salatu wasalam ya fita daga garin misra shi shi kadai amma duk da haka zuciyarsa bata ta kankance ba domin an riga an gaya mana ya fita ne yana cikin jimami da ban tsoro to shine Allah madaukakin sarki ya gaya mana to bayan yayi wannan sai ya yanke kawai ya tafi Madian domin ya san din yadda za a yanzu Fir'auna zai sa a biyo shi a baya to shine Allah madaukakin sarki ya gaya mana wayannan ayoyin inna la nasihata qala ta la nasihata yusbira ri'a wa abuna shaykhun kabir to me ya faru
فَقَالَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ Allah madaukakin sarki yace nan da nan to sai Annabi Musa alaihi salatu wassalam fasaka lahu ba sai ɗebo ruwan ya ba su ya sha musu da dabbobin su sannan kuma ya ba su wanda za su tafi da shi thumma tawalla ila dhilli sannan sai ya juya ya koma jikin inuwa ya zauna faqala sai yace ya ubangiji faqala rabbi sai yace ya ubangiji inni ni kam lima anzalta ilayya dangane da abin da ka saukar min min khairin dangane da abin da ya shafi alkhairi shine abinci da gujiri fasirun ni mabukaci ne ya fito bai da komai a tare da shi ga yunwa ga wahala yana buƙatar agaji sai yake ya ubangiji ni mabukaci ne a gurinka shine wato wato abubakar ibn abi shayba a cikin littafin sa ya ruwaya a cikin al-musannaf yake cewa Umar dan Khattab yana cewa Musa alaihi salatu wassalam lokacin da ya je wannan ma'u mabiyan din sai ya samu wayannan mutanen suna shayar da ruwa to sai yake falan ma faragu a adu sakarata alal bi'ir bayan sun gama sai suka dauko katan fa katan dutse sai suka rufe rijiyar rijiyar da aka ce dutsen murfin da ake rufe rijiyar mutum wato kasa da goma ba ta iya dauke sai mutum goma zuwa sama kawai suka rufe rijiya saboda haka kaga duk wanda zai zo ya ja in ba kai wannan adadin ba ba za su ja ba suna kallon ƴan matan ta a gefe ba kuma sun san jira suke sun gaishe shi kuma a matsayin sa na bako shi ma sun san cewa bako ne suka rufe kawai suka yi gaba to saboda haka nan da nan wala yiqu raf'iha illa asharata rijal sai da Umar yake ba wanda yake dauke duka in ba maza goma ba fa idza huwa bi imra'atayn tadudan sai ga yan mata a gefe kuma suna kore dabbobin qala ma khatubukuma yake ne labarin ku sai suka ba shi labari fa atal hajar farafa'u kawai yana zuwa sai dauke dutsen da hannu ya dora shi a gefe sai annabi Musa alaihi salatu wasalam shi to ga wanda ya dauke wannan dutsen in dai ya kutufa mutum ai dole ya tafi lahira ya dauke dutse ya ajiye shi a gefe ثم لم يستقي إلا ذنوبا واحدا حتى روية الجنم suna je za a zo a ɗau ɓata lokaci yana janyowa amma shi da ya zura ƙato gugar janyowa ɗaya yayi gaba ɗaya dabbobin nasu ya ba su ruwa suka sha suka tafiya ƙato gugar da ake sa mutum goma ko sha irin wannan gugar da za ga ana ja mutum kaza ko wani a sa raƙumi ma ya ta ja saboda nisan ta kuma da girma saboda yawanci tana da nisa kuma to maimako a kai a taɓa ta lokaci sai a sa'a to guga wadda za ta ɗau kamar misali lita dubu ko dubu biyu to sai a sa raƙumi sai a ɗaura mai sai a kaɗa shi kawai ya ta tafiya har sai ya je gabar da wato dama da wani akai ya yi sai a yi baƙi jiya cewa ya isa sannan ruwa ya fito sai a yi ta kwasa to annabi musa alaihi salatu wasalam ya sa wannan gugar ya fito da shi wannan isnadin yana da kyau kamar yadda malayi Ahmad Shakir yake faɗa cewa isnadi ne mai kyau Abdullahi da Abbas yace thumma tawalla ila zilli da shi da Abdullahi dan Mas'ud da Imam Suddi suka ce goma karkashin bishiya ya zauna to shine tawalla ila zilli ya koma karkashin bishiya ya zaman sa yana jiran ne Allah madaukakin sarki zai yi da shi to shine ya daga hannu ya faɗi wannan addu'ar matafiyi da mara lafiya suna ɗaya daga cikin mutanen da da su daren sun roki Allah Allah yana kula su in dai sun wa Allah magiya to Allah yana kula su shi sa wani daga cikin magabata da ya zo wani ya zo duba shi sai shi mara lafiya yake cewa wannan ɗaya daga cikin magabata yake tabi'i ne yake kai mun addu'a yake ai kai ka fitantanta kai addu'a kai da kake a kwance domin kai Allah madaukakin sarki da kai magana zai kula ka to shine fasaka lahu ma summa tawalla ila dhilli fa qala rabbi li ba anzalta ilayya min khairin fakiri nan da ka zaunar da ni ya Allah dangane da alkhairi da abinci da guzuri ni ba ba bukaci ne ya Allah sai Allah yake ni
فجاءته إحداهما تبكي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقرت لنا Hmm.
فلما جاءه وحط عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين Allah yace faja'atu nan ne ko faja'atu ihdahuma tamshi ala istihya kawai wato sai ga ɗaya daga cikin ƴaƴan wannan dattijan ta dawo wa annabi Musa alaihi salatu wassalam ala istihya in cikin kunya cikin nutsuwa da kunya kala sai tace inna abi yad'uka ya kai bawan Allah mahaifina yana kiranka li yajidiyaka ajra ma sa'aita lana yana kiran ka ne dan ya saka maka ladan abin da ka shayar da mu kaga matafiyin da yake da bukata a irin wannan yanayi ko shakka babu zai bukaci a baki wani abu da yake na halal falamma ja'ahu yayin da yazo masa wato falamma ja'a Musa ilai ilai shaykhul kabir kenan yayin da annabi Musa yazo wannan dattijan wa qassa alaihi liqasasa sai ce wai kai ne labarin ka sai kwashe labari ya bashi tun daga abin da ya faru da shi tun daga annabi Musa alaihi salatu wasalam har zuwa fitowarsa daga garin Misra ya kwashe labari ya gaya da tije shine wa qasta alaihi liqasasa ina gama wannan shi da tijen sai yake la takhaf to tunda haka ne karka ji tsoro na jauta min alqawmi zalimi ka kubuta daga mutanen da suke azzalimai wannan ita ce gabar da ta sa wasu suke ganin Fir'auna bai mulki duniya ba inda ya mulki duniya ai kaga gaba ɗaya garin nasa ne ya za a ce ya kubuta daga azzalimai domin nan ma da ka faɗo gwamnansa ne misali sai a gaya masu na jauta min alƙaumin zalimi ka kubuta daga azzalimai domin nan ba misra ba ce madiyance kuma ba mulkin mallakar wato fir'auna ba ne baya mallakar wannan garin to shine ma da yake cewa lamma raja'atil mar'atani sari'an bil gadami ila abihima yayin da wannan ƴan matan guda biyu suka dawo cikin sauri misali sun saba fita shi awa uku amma yau sun fita sun yi rabin awa yana ganin su mahaifinsa an kara halihu ma wa maji'i ma sari'an sai in kari yace bai yadda da fitar da suke ba me ya faru yau suka yi saurin dawowa ya tambaye su labarin su fa qassata alaihi ma fa'ala Musa suka kwashe labarin abin da Annabi Musa alaihi salam ya yi musu fa ba'ata idahuma ilaihi litad'uhu ila abiha sai ce wadai su je ki kirawo je tura ɗaya daga ciki shine wasu malaman suke kawo kamar Imam Al-Qurtubi na ga ya isharar shi ma cewa ya ka tura karamar ta je ta kirawo shi to shine Allah yake fa ja'at ihdahuma tamfi ala istihya sai ga ɗaya ta dawo ta zo kai tana tafiya cikin kunya ai masil hara'ir irin tafiya ta ƴaƴa ba bayi ba ashe tafiyar ballagaza wato tafiya ce ta bayi ba ta ƴaƴa ba domin annabi alaihi salatu wasalam cewa laysa min nisa'in wasat tariq macen titi ba a san ba a zo a ga tana bin tsakiyar hanya ba yayin da za ta bi gwara a kira ta da eh, wato abinda matasa suke cewa masu zaman makokin da ba gawa a ce wai eh, bibangu gwara ta zama bibangu ta rika bin gefen hanya haka hadisi ya nuna cewa ba daidai bane mace yadda namiji zai zo ya tafiya a hanya yana bin uwar ga hannu ita ma ta yi haka so ake tafiya yi za iyayen mu a da za ku gabata fita sai da bayan asuba saboda wannan istihya'in wannan kunyar da Allah yake magana a cikin alkur'ani ita suka riki da kuma daddare lokacin da kowa ba zai gansu ba duk wannan abubuwan karatun ba shi da yawa amma akwai aiki suna kokarin tsabbakawa sosai da sosai shi suka riki a wannan lokacin to suna tafiya irin ta ƴaƴa nan ba sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda yana da magana da yake cewa wata ran ita wannan baiwa Allah da aka ce istihya'in shine kanat mustatiratun bi kammi dir'iha ta rufe fuskarta da jefan wato mayafinta ta rufe fuskarta shine al-istihya'in cikin kunya ke amma yanzu da zaka ga an tsako budurwa ba ba ta aure ba riko ta wai ta yi mar haka a baya ta rike shi saboda kunya irin ta bahaushiya ta dafa shi ko jiya rago zuwa wani ya dauko ta ba matar sa wace daga biki ya dauko ta ta dafa shi haka a tana wai mummurtsa masa kai haka an tsaye an tsaya a junction ya ce wa wuyansa ya sage shi take mummurtsa masa kai haka irin wayannan ba su ne wallahi zaka ga idan auren aka yi ko sun fi kowa tsiya da rashin mutunci ba ta iya zaman auren sosai da sosai ba ta iya zaman auren gaba ɗaya saboda duk abin da ya kamata a yi a gidan auren an zubar da shi a hanya ya ji ne babu wani abu da za ka iya yi za ka iya yi mata ka burge ta ita ma babu abin da za ta yi ta burge domin gaba ɗaya kar ta san karni kar ta san karni kuma wannan yanzu ba za ka taɓa aure ba ta riƙa zargin ka ba irin wa'annan Allah shine za a gan ka wuce goma sha ɗaya za ta ta waya ta ta fushi kawai zargin da take yi ɗabi'ar ka kafin kai aure ita ka je yi ko ba haka bane amma idan babu wannan baka ba ta ƙofa ba ko baka da problem sai ya ta rika tunanin lafiya duk wanda ai mafiya yawa za ka ga mafiya yawa irin masu wannan ɗabi'u ko wanda ya san yayi nema neman mata a waje ko za ku ga ya fi kowa zargi mafi yawa ban ce duka ba ko wanda tsaba fahimtar sa ce da addini ya ga haka amma wata kila ba akan daidai yake ba amma mafi yawan su wallahi sun fi kowa sun fi shekul islam din da yake tafsiri a unguwarsu tsaro wani za ga ko kallon matarsa akai sai ce ba za ki kuma zuwa ba saboda yana da wani tunani da ya gina tinkan ya aure ita ma kuma irinsa take ba ya sabuna kullu sayhatin alaihi duk abin da ya faru ko me zai ce ai kaza saboda akwai wanda zaka ga wani koyaya wani abu ya faru kowace irin gaba ce to sai ya zargi matarsa akai kullun cikin zargi suke yana zargin ta tana zargin sa abun mamaki wasu da aka rika ganin kesu din nasu sai ga a'a kai da kake karantarwa mata addini abin da yake yi wa matarsa kai baka fahimci haka ba Allah saboda tsananin da ya debo kuma ba a zaune lafiya a haka kwata kwata to abin da zai sa ka ji matarka baka da matsala da ita shine ka yi kokari ka ga kai duk yadda za ka kafin ka aure ta kai iya iyawarka ka bi Allah amma duk wanda ya fara neman ta a waje kafin ya aure ta to ba yadda za ka yi dirki duk abin da zai idan yana gidan ko mai koya ka raba dare kuma sun fi kowa shiga tashin hankali wani ba yanzu da zai je baya nan ya ji cewa makocinsa ya je ya kai agaji maybe gobara ce ta kama sai gabansa ya faɗi saboda tunanin da zai rika yi cewa ko kuma a wasu kawai an ga cewa wasu sun kai agaji sai gabansa ya faɗi saboda tunaninsa kawai an yi lalata da matarsa baya tunanin ko me ya faru ko ma da ya faru aka kai agaji babu ko wanda zai gaya ma cewa gaba ɗaya mu'amalar matarsa wai ba namiji duka wani ya taba samu na yamin wannan magana cewa shi shi ba yadda za a yi namiji ya duba matarsa ba ta da lafiya nake to yanzu kana so ka ji me matsayar addini ne ko kuwa kawai gaya mun ra'ayin da kake yace ai saboda kaza da kaza da take ka ga malai shi ba tsari irin na wannan musulunci ba kidahun addini bane da kake ganin sa nace ni kaga dai ni ka san ni kuma ka san karantarwa nake saboda shekarun hasali ma a hanyar karantarwa ka sani to ba zan iya gaya ma sau nawa namiji ya wa iyali na ba wallahi ban san adadi ba idan ba za ka bari ya duba ta ba kai za ka duba ta nace to bari in gaya ma ni na taba samun kitsin likita medical lecturer lesbian da muka yi doguwar hira da ita tace tana faɗa a zuwan lokacin da nayi ta wannan buci akan yan lesbian na taba gaya muku a wannan lokacin yar wani gari waje da adama wannan ce tace mun ai ta ba inda take morewa irin harkar duba marasa lafiya mata daga baya ta gano namiji ne ne ta yi blocking wallahi ce kace ita tace kuma ba ita kadai wace to kai ya da wannan yanzu misali abinda likitanci yake bukata kwarewa da amana ba wani bukatar namiji ko mace kwarewa amana in ka fahimci wannan shi kenan akwai gani din da akwai wanda muke dawa da shi gani ne Aminu Kano za ga shi in ka kai iyalan ka shine nake ga muku duk ran da za a duba ta zai ce sai ka zo shikenan kwarewa da amana ake bukata amma wallahi yadda wasu da akwai wani zai iya barin iyalinsa ta mutu akan namiji ya duba ta wannan kuma ba fahimtar addini ba ba daidai ba ne akwai wanda aka ce matarsa aka taba kaiwa za ta haihu ya fice ba ta ba za a duba ta ba dan bai sai dai a nemo mace ba za a duba ta ba da kyar aka ce kira yawan baiwa Allah ne to irin wayan abubuwan gaskiya wasu suna dauka tsari suke daukowa na fahimtar addini kuma ba addini bane amma ni gaskiya abin da zuciya ta take ga mabiya yawanci masu wannan ɗabi'ar sun yi biye biye ne yana jin tsoron yadda ya shuka wa 'ya'yan jama'a kara yau matarsa da 'ya'yansa akwai masu wannan wallahi yana jin tsoron kar ya je yadda yake yi shi ma aiwa matarsa ko a zo yana da 'ya'ya ai musu sai ga 'ya'ya ne da shi mata an yadda cewa ka ba da tsaro ka sa su akan kunya kai kaza amma wani abu sai ga ya wuce hankali a tsarin da ya dauko to saboda haka wannan shine abubuwan da ya kamata mu lura mu kuma kiyaye mu sani cewa addinin musulunci ba kidawo mun addini bane yawa ko shakka babu in ka samu mace mai amana kwararriya ta fi namiji ita ce gaba amma idan babu to namiji mai amana kwararre ya fi mace mara amana duk kwarewarta duk kwarewarta ya fi mace mara amana Allah ya fi saboda haka ya kamata mu fahimta da kyau to kaga wannan baiwa Allah Allah madaukakin sarki ya ga mana cewa mace ce mai kunya kuma annabi ya ga mana al-haya'u al-iman al-haya'u wal iman qulina jami'an da imani da kunya ɗan biyu in ɗaya ta fi ɗayan ma ta je aiki duk wanda ba ta da kunya to sai ta abin da take so dama ma'ana biyu ce da hadisin idan lam tastahi fasna ma ta shine idan baka jin kunya kai abin da kake so ta hanya mai kyau wasu na amma shi ita kai abin da kake so ta hanya mara kyau ta hanya mai kyau shine akwai ayyukan alkhairi da da yawa al'umma sun bar su amma wani an kinyi saboda ana jin kunyar mutane to wannan fasna amma shi ita ta hanya mai kyau kenan an gane akwai wasu ayyuka na alkhairi da yawa da aka daina wata sunna da aka yi watsi da ita amma kowa kunya yake ji yayi to sai kai idan zalam tastahi to sai kai can kuma idan baka da kunya ka fitsare idan ka kasa kulli zaka yi rashin mutunci tunda baka kunyar kowa baka kunyar Allah sai kai abin da kake so to shine gurin zargi to shine Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa to abin da ya faru da wannan baiwa Allah nan da nan kuwa da Annabi Musa ya zo kwashe labari ya bashi sai Allah yake karka ji tsoro na jauka min alqawmi zalim ka kuma daga wayannan mutanen da suke azzalimai sai Allah yake قالت إحداهما يا أبت استأجر إن الله استأجرت القوم الأليم nan da nan kwa sai ɗaya daga cikin ƴaƴan wasu suna dangana wa ƙaramar amma dai kawai dai daga cikin ƴaƴan aka ce babba ko karamar wallahu alam sai ta ce ya abat ya abban mu ista'jirhu wannan bawa Allah ka dauke shi aiki mana daga wannan magana za ga da ta kyasa annabi Musa alaihi salatu wasalam ta fara baki girin laifin cewa lallai tana bukatar sa cewa ista'jirhu inna khayra man ista'jarta al-qawiyyul amin lallai mafi alkhairin wanda zaka dauka aiki ya zanto yana da sifa biyu al-qawiyyu al-amin me karfi kuma abuntaje wannan gomula ce idan ka bude shago zaka dauko mutum ya cika wannan zubofin guda biyu ya zanto yana da amana kuma yana da karfi karfa ne ba wato lagwai lagwai bane wanda zai iya bada kulawa a kowanne bangaren abubuwan da ya taso shine inna khayra man ista'jarta al-qawiyul amin to anan ma akwai maganganu da wato malamai suka yi cewa ta'addubun fil ibara lam tadlubu talaban mutlaqan li Allah yima riba kai tsaye kaga bata nuna ba tana son sa ba saboda kai ya debo wani shakku a zuciyarsa sai tace inna abi yad'uka li yajziyaka ajra ma saqaita lana abinda ta gaya mu kenan to shine malai yace to lokacin da tazo tace mahaifin mu na kiranka ayyal lati zahabat wara amuta wanda tayi wannan magana cewa wato lallai mahaifin mu na kiranka ita ce wanda kuma wato ta biyo annabi Musa alaihi salatu wasalam din lokacin da mahaifin ya tura cewa inni uridu an unki haka uke na tsallake ayyakin inna khayra man ta'ajjalta al-qawiyul amin sai ce laha abuha wa ma ilmuka bidhalik to nan nake so in karanta na tsallake qalat inda ibn ta ya hadha rajulu ila hiya allati zahabat wara Musa alayhi salatu wa salam qalat li abiha ya abati ta'jirhu ya abban mu ka dauke shi aiki dan ya rike ma noma ya rika kulawa da dabbobinka sai na Umar da Abdullahi da Abbas kace wato ita wannan baiwar Allah da Annabi Musa alaihi salatu wasalam ya tura ta kira waji ita ta kuma wannan magana cewa inna khayra man ista'jarta al-qawiyul amin qala laha abuha sai mahaifin yace da ita to da sai wannan magana wa ma in muki bizalik to me sanar da ki me sanar da ke cewa yana da sufar nan biyu yana da amana kuma mai karfi ne ai ya kamata ta yi bayani amana dai mun zanta inda ta gano a karfi kai domin ya daga katon dutse ya ajiye da kansa amma amana sai a cika gani sai mahaifin yake da ita ya aka kika fahimta kalan sai tace inna urafa as-sakra allati la yudiqu amlaha illa ashrata rijal karfi dai ya dauke dutse domin ba wanda yake da ikon daukewa sai maza goma karfafa sai tace abu na biyu wa innahu lamma ji'tu ma'ahu taqaddamtu amamahu lokacin da nazo kiransa sai na wuce gaba faƙala ne zai ce da ni shi annabi Musa ko ni ni wara'i yace baiwa Allah dawo bayana yau kan ki tsaya a gaban na ta kallon ki fa idan talabtu am fa idan tunu bati dari fa hadini bi hasad da zarar wato mun je hanyar da kike so a abi sai ki wurga dutse cewa dama kawai ki ruga ki dama zan yi dama abin da yake da ita kenan li atadi ilai dan gane ina zan yi tutanan ta gane mai amana ne domin abin da ya mata cewa ta dawo baya ta rika mata ishara kawai ta cilla dutse in ta wurga dutse ya san gurin da za a yi kamar yadda waccan baiwa Allah yar uwar Annabi Yusuf in za ku iya tana aiki da cewa tai ta gaya mijinta ta ce akrini masuwahu ata an yanfa'ana haka ta faɗa akrini masuwahu wannan bawan Allah a girmama shi kaga daga nan wannan wato kalmar da ta faɗa ta ta nuna tana son sa ita ba cewa a girmama shi a bashi gurin zama mai kyau haka sahibatu ita ma Musa alaihi salatu wasalam ta faɗa ya abati ta'jirhu wancan akrimi masuwa wannan kuma ista'jirhu inna khayra man ista'jarta al-qawiyul amin hakika mafi alkhairin wanda zaka dauka aiki lebura idan to mai karfi kuma mai amana wani za ga ka bashi aiki leburorin yanzu wani sai kana tsaye a gurin dole illa ma dunka alaihi qa'ima duk abin da za'a ma wani za ga har bulu in baka tsaya ban kwangila kuka sai su harince ka sai an tsaya bai ana bi ana bibi an kai kwaba zumunci a ce bai ba ko yayi har bai kamata a a ce wanda zai yi aikin leburanci zan to yana da wannan sifar ba kamata a ce mai gurin yana nan baya nan zaka aiki mai kyau wannan shine amana to sai Allah ya faɗa aya ta gaba yace ne qala inni
فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين na'am قال ذلك بيني وبينك amin أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل to nan da nan sai wannan dattijan yake kala sai yace inni uridu an unki haka ihi dabnatayya ina so in aura ma ɗaya daga cikin ƴaƴan nan nawa hatai ni wa'annan guda biyu amma da sharadi ala an ta'jura ni thamani hijaj akan zaka yi min aikin leburanci na shekara takwas zaka rika kai dabbobi na noma kana dawo da zuwa mu kiwo kana dawo da zuwa tsawon shekara takwas fa in atmamta ashran fa min indi idan kai shekara goma kai kaga dama amma ni dai takwas ne kaida ta sai kuma wannan dattijo yace wa ma uridu an ashuka alai amma ba bana so in takura ma wai shekara takwas din ba takura mar yayi ba eh eh bana so in takura maka shekara takwas din nan jita na baka haka satajiduni sai nan da nan annabi Musa alaihi salatu wasallam yace satajiduni insha Allah min as-salihin da sannu da yarda Allah zaka same ni cikin bayin Allah na kwarai ya yarda kenan zai yi shekara takwas yana yi shine sadaki shine ka'idar da ake faɗa shi sadaki abinda ya kamata ba sai an zo daurin aure ba kafin a zo dama a ce an sani da bature yake kira dauri amma wai malaman islamic studies muhaqqiqun suka ce kamata a kira sadaki dauri ba nufin gift ya kamata a kira wuki eh haka amma dai zaka ta gani littattafan sa Aisha lemu da sauransu ana sa wannan cewa wato kamata yi tun daga gida ku daddare da masu neman yarka da an je kawai ai siga a tashi minti dai ya isa cewa yar mutu nawa ne sadaki za a daura aure sati ne zuwa nawa ne sadaki dubu hamsin to ku kawo in dai ka yadda ya yi shikenan sai a karba in dai ya haura ka'idar um, um, akallu sadak kamar yanzu a yanzu wannan shekarar na ga dubu ishirin da biyar da kwabbai ne ya kama wanda da bai kai dubu ishirin ba ma amma ya kai yanzu kaga yanzu ba za ka yi ishirin a karba ba saboda haka ishirin da biyar zuwa sama to shi ne abin da yake to sai a daddale kawai in an ga dama wannan abin da ake sai an zuwa sai a nawa a yi karba duk al'adar abin da yake daidai kawai in an ga dama tun daga gida a bawa wayannan wato waliyan kuɗinsu su karɓa su riƙe da an zo kawai gaya liman za a yi to an bamu naira dubu kaza kai sai a ga ya jama'a to an bada kuɗi na kadan ba ajalan ba saboda haka jama'a ku ce da an ce da shikenan ya ayyuhan nasu ta quran bakum fatiha kowa ya tafi ta an fahimta da kyau ko saboda haka wannan shine sadaki mata da miji suna nan sadaki um me ake kiransa um um figa shikenan an gaba daura aure to shine yace zalika baini wa bainak wannan tsakani na da kai ne inji wannan dattijan ayyamal ajalaini qabaiti fala inji annabi Musa kai ayyamal ajalaini qabaiti yace a cikin wannan sharadan biyu da ka bani shekara takwas ko goma duk wanda nayi fala udwana alayhi ni ba zalunce ni ba ya yadda cewa tai masa ita wannan baiwa Allah wallahu alama na naqulu wakil lalle Allah madaukakin sarki wakili majibincin lamari ne dangane da abin da nake faɗa cewa idan zan cika wannan alƙawarin to kafin mu je gaba wannan bawon Allah da ake ta magana a kansa malaman tafsiri suna ta kawowa da yawan tafsirai in ka duba za ga ana ta kawowa wai annabi shu'aibu ne alaihi salatu wassalam annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam shine mai wannan ƴaƴan guda biyu to amma amsoshin da ibnu kafir da sauran malamai suka bayar akan cewa ba annabi shaibu bane na fi gamsuwa da domin ɗaya daga cikin maganganu da suke ba duka za mu kawo ba saboda lokaci shine cewa in annabi shaibu ne Allah ba zai ɓoye sunansa ba sai kenan sannan dalili na biyu bai kamata a ce annabi shu'aibu annabin Allah da Allah ya ba mu labarin cewa gaba daya bayan wayannan mutanen guda hudu da za Allah ya ba mu labari a Arab da Shu'ara kaga ai um, bayan mutanen annabi Nuhu Adawa Samudawa sai an mutanen annabi Lut aka suka zo a jeri in za ku iya dubawa a cikin suratul Shu'ara da muka wuce to daga nan da aka zo ka mutanen annabi Shu'aibu Allah madaukakin sarki cewa ya halakar da su gaba daya banda waɗanda suka yi imani da shi to bai kamata a ce wanda suka yi imani da annabi Shu'aibu kuma ba su san ƴaƴansa ba sannan har ƴaƴansa su zo su rufe rijiya su kine su ki ɗebo ruwa su ba su har ba koyo zai bayar ina fatan kun fahimta abin da nake son faɗa ana cewa ba koyo zo bayan sun yi imani da shi cewa ƴaƴan annabin da muka yi imani da shi ma ana su ruwa kuma mu kyale ƴaƴansa mata su rika kiwo bayan mun yarda da annabin wannan dalilan da yayi ta kawowa na fi gamsuwa da sannan kuma tsawon karnin da aka ɗauka tsakanin wato annabi Musa da annabi Shu'aib kai na karni baya nuna haka kwata kwata baya nuna haka sannan magana ta gaba shine in annabi Shu'aib ne Allah ba zai koye ba wani wato Allah cewa ya shaykhul kabiru kawai wani datti da babba an annabin Allah ne karara za a fito da shi cewa annabi Shu'aib domin wata kima ce da daraja ta sai to amma da yake Allah bai so mu san waye ba kawai sai ya koye kawai ana so ɗabi'a ce da ake so kowa ya kwaikwaya shine suka ce wa abuna shaykhun kabir ana sai ce baban mu annabin Allah ne domin daraja ce ko bayan da zai baba babana annabi ne in boye duk inda mutum yake in ya zo ya fito aka ce ya sunanka sai ce wane wane faɗi title din mahaifin domin ya kare kima to saboda haka wannan maganar da suka kawo tana da muhimmanci kwarai da gaske sai Allah yake yi
فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كفوا قال لأهلهم كفوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس لعلي آتيكم منها بقبس أو جذوة من النار لعلكم تسألون kafin mu zo wannan gabar akwai lokacin da wani bai hude ya taɓa zuwa ya samu sa'id bin jubair ɗalibin ibnu abbas ya ce da shi wai wannan maganar da aka yi dangane da annabi musa alaihi salatu wassalam in ji bai huda ya ce maganar da suka yi da wani dattijo ya ba shi jarabi na sadakin da zai bayar domin shine sadaki wannan aikin da zai yi na tsawon shekara takwas na leburanci shekara takwas ko goma wace shekara wanne daga ciki annabi Musa yayi sai Sa'id bin Jubair ya ruga da gudu gurin yace a wannan tambayar sai dai mu tafi gurin Ibrul Umma malamin al'umma yace sai dai mu tafi gurin malam gurin Ibn Abbas ana zuwa da aka tambaye Abdullahi dan Abbas sai yace qada aktaruhuma wa atyabuhuma yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza qala fa'ala shine amsar da ya bayar yace ai ko shakka babu annabi Musa alaihi salatu wasalam yayi shekarun da suka fi yawa kuma su ne mafiya daɗi domin in annabin Allah ya faɗa abu sai yayi saboda haka idan ga abu mai kyau da mafi kyau annabin Allah baya ɗaukar mai kyau mafi kyau yake ɗauka yake ko shakka babu annabi Musa alaihi salatu wasalam shekara goma ne idan karam ba ma takwas ba to shine yace falamma qada Musa al-ajala gashi nan yayin da annabi Musa ya gama shekarun tsaf goma mun yadda da fassara ibnu abbas ya gama shekarun sa tsaf wa tara bi ahlihi to sai dau iyalinsa kuma yanzu zuciyarsa ta koma garin su misra yana so ya koma ya je ga me ake ciki tunda shekara goma rabanka da gari a ya kamata koma da ya ce yanzu an manta saboda haka ya tafi da iyalinsa anasa suna cikin tafiya anasa min janibi turi nara kawai sai ya hango a gefen dutsen turi saina sai ya hango wuta kamar da muka ji a suratul taha qala li ahlihim kutu sai ce wannan matar ta ta iyalinsa um kutu kaga idan kana da mata guda ɗaya za a ce ma iyali ahlul baiti shine abin da ake faɗa amsar da ake ta bawa masu cewa matan annabi ba ahlul baiti bane saboda haka matan annabi ahlul baiti ne ko a hausa yanzu duk wanda ya aure jiya in ya zo za mu ce ya iyali kuma ya amsa confidently amma idan babu komai na ce ya iyali zai ka ce zo kana ka aiki saboda haka wanda yake da mata ɗaya ba ƴaƴa sunansa ya iyali zai zai amsa kuma in ka ce mar ya iyali to saboda haka sai annabi Musa yace da wannan iyalin tasa da ya taho da ita daga wajen dattijanta yace in ku su ku zauna a nan cewa inni anastu naran na hango wuta la'alli atikum min hadi khabari wata kila don fata suka yi shekara goma rabonka da gari a dawowa yanzu sai bata yace wata kila zan zo muku da wani labari na cewa an nuna min hanyar ko na gano aujaz watin min nar in ma ban samu labari ba na dauko muku garwashi ne na wuta la'allakum tasaluna dan ku ji dumi domin wasu ba da suka ce game da kullu ya kawo ana an zabga ruwa a lokacin ga sanyin gari ga shi ba su da kayan zanyi yace wata kila na zo muku da garwashin da za ku ji dumi da shi ya Allah yake Allah ya ce falamma ataha yayin da ya je wajen wannan wato hasken da yake hangowa lodi ya ce ji an yi masa shela an kira shi min sha'i ilwadil aymani wato daga gabar wannan wadin aka ce wadi katan fili amma gefen da yake da ne da duwatsu shine wadi yayin da ya je wannan gurin wato daga gabar wannan wadin al'aimani daga bangaren dama to bangaren daman wa daman annabi Musa ko daman wannan wato dutsen idan ka ce ko daman wannan filin ina ne misali yanzu a ce ka tafi filin filin kofar na'isa ka je daga damansa ina ne daman filin kofar na'isa eh daman zafi muka tambaya ina ne daman filin kofar na isa ko daman filin filin kofar mata ina ne daman sa sai dai daman shi annabi musa alaihi salatu wasalam din akwai wanda suke wannan magana cewa daman shi annabi musa din ake magana wasu kuma suka ce a daman filin ake magana malaman tafsiri suka ce daman filin to ta za a gane zai suka ce duk wani fili da ake so a gane daman sa alƙibla za a kalla kawai na kalla alƙibla to daman ka shine daman filin shikenan an huta na eh eh wannan maganar ma tana da tana da kyau cewa tun da bata yayi bai san ina ya dosa ba misali dama annabi Musa sai muka ce akwai wanda suka yi wannan magana akwai ta malaman tafsiri wasu malaman kuma suka ce a'a shine a kalli alƙibla alƙibla ko ka bata guri ai za ka iya gane alƙibla ko ta hanyar wata ko rana ana gane alƙibla ko ka bata sannan mutum ya tsaya ba ya kalli taurari shi ma zai gane wa bin najmi hum ya hatadun saboda haka ka gama masu magana cewa daga bangaren alƙibla dai za su iya tsayawa har yanzu suna kan bakan cewa kawai alƙibla za ka kalla daman alƙiblar daga daman ka kalla alƙibla daman ka shine daman fili kowane irin fili to shi ne aka ce fil buqatil mubaraka a gurin da yake mai albarka me yasa aka kira shi mai albarka saboda wahayin da aka yi aka yi wa annabi Musa a wannan gurin mina shajarati daga wajen bukiya sai ya ji an ce an ya Musa sai ji ce la an kira shi cewa ya Musa rai da Allah yake kan inni ana rabbuka bakla ana alayka innaka bil wadil muqaddas tuwa a suratul daha cewa inna inni ana Allahu rabbul alamin sai ji an yi ce la an ce ya Musa lalle ni ne ubangijin talikai Allah maɗaukakin sarki ya faɗi wannan to shi ne Allah maɗaukakin sarki yake ne na وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى
Allah ya ce wa an alƙi asal bayan an kira shi aka ce to dautan darka ka wurgar in kun lura da kyau yanzu annabi Musa ya dauko hanya ne yana so ya kai iyalinsa garin su to kafin ya koma sai Allah yake so ya ba shi guzuri sai aka ce dauki sandar ka ka wurgar da ita kamar da Allah ya gaya mana a suratul daha wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala hiya asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ganami yake waliya fiha ma'arib ukhra قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى wannan ayoyin da muka biya yanzu duk suna goyen bayan wannan ayoyin da muke biya yanzu cewa ya wurgar da sandarsa falamma ra'aha tahtazzu yayin da ya wurgar da ita ya ganta wato tana ta motsi hazza yahuzzu hazza ko ko ihtizaza saboda haka tana wurgawa tana motsawa ka annaha jannun kai ka ce wato ɗan ƙaramar mucijiyar shi ne jannun ɗan miƙiƙiya mun ba da wannan misali kamar tana ɗan miƙiƙiya motsin da tana take yin kaɗa kota ne rai da lafiya za ga nan da nan ce ta wurgawa to ɗan miƙi kamar miƙi ko kuma a ce ɗan ƙaramin mutumi da ake gani a tsinta ɗan miƙiƙi ne kama da tanar ka ga motsinsa domin ya fi na tanan ma yadda yake motsawa to wannan tsatuwar mutijiyar zai ga tana motsi kamar na kankanuwar mutijiya shi dan wallahu mudbira nan da nan sai ruga da gudu yana ganin sandar ta zama mutijiya sai ruga da gudu sai malamin sai sai tsoro na dabi'a halal ne tsoro na dabi'a halal ne ba abu ba wani abu bane na abin nan eh walam yu'aqib kowai waye bai ya sheka da gudu sai Allah ya ce ya Musa ya kai Musa aqbil wala takaf biyo kada ka ji tsoro kaga dai ya ji tsoron kenan kaga can a baya da muka biya cewa inni la yakhafu ladayya al-mursalin ni manzanni ba ka jin tsoro a gaba da inda Allah saboda haka sai Allah yake innaka minal amin kana cikin amintattu daga yau to kaga an dauke tsoron kenan sai Allah yake ni na'am to ga gujiri na Allah ya fara ban sai Allah yake usluki yadaka fi jaybi kidan da hannayenka cikin wuyan rigarka domin shine aljayb shine ba wuce yake cewa aljihu aljayb sai yake aljihu kidan da hannunka cikin wuyan rigarka suna kiransa shi ma da wannan din sai Allah yake kidan da hannayenka cikin wuyan rigarka wuyan riga sai Allah yake takhruj bayda za su fito farare kan kamar kankara fari kamar farin wata min gairi su'in amma kar ka ji tsoro ka dauka cewa duk wanda ya sa hannu ya fito da shi ya ga yayi fari irin na wata ko kamar kankara ai dole ya san cewa bai da lafiya kada ka ji tsoro ka dauka ko albaras ne albino ta kama ka bai bane min gairi su'in ba ne cutarwa bane inji Allah madaukakin sarki sai Allah yake wadmum ilayka janahaka min rahab idan tsoro kake ji ka furgita to ka dora hannayenka janahaka kaga sai ka kwatanta da ni fukafukai minan rahab idan ka furgita wannan wasu malamai suka ce wato minan rahab din kamar wanda wasu suke kawo a malaman tafsiri suka ce tana da alaka da san wato maganar da aka yi a baya na cewa falamma ata nudiya wato min tadi alwadi alayman fi albuqati almubarakati min shajarati an ya musa ko kuma ayat baya da aka kawo falamma qada musa alajala وسار بأهلي من جانب الطور من جانب الطور نارا قال لأهلي مكثوا har zuwa ƙarshe aka ce tana da alaka da ayoyi guda biyu na sama amma wannan tafsirin aka ce yana da nisa cewa maganar da ake ibnu kathir yace idan wato an ce ya dau hannayensa ne dora akan kirjinsa saboda ya rage matanci lokacin da mutum ya tsora dan ka taba kirjinsa zaka ji zuciyarsa na bugawa to aka ce idan ka tsora ta ka tsora hannu a kirji to yana rage radadi shi yasa yake har yanzu idan mutum ya tsora sai dora hannu sai za ga har yanzu ana yi mutum ya tsora sai dora hannu a kirji to wannan dora wai tana rage tanki wasu kuma malamin ka ce a'a an kwatanta ne da tsuntsu saboda duk lokacin da kaga tsuntsu ya tsaye da fukafukansa tashi zai yi ko sauka eh sauka zai yi idan yana cikin tafiya ba sai ya tsaye da su cak to sauka zai yi shi ne aka ce an ce ka kwatanta irin yadda nutsu yake ana magana akan nutsuwa ka nutsu haka imamu al-qurtubi yace cewa magana da ake ji ne cewa wato annabi Musa alaihi salatu wasalam ya samu nutsuwa shine kamar yadda nutsu yake nutsuwa yayin da zai sauka ko lokacin da ya tsaye da fukafukansa to kai ma ka nutsu shine minan rahabi lokacin da ka furgita to ka nutsu sai Allah madaukakin sarki yace to fa zalika burhanani ya rabbi wannan abubuwan guda biyu da aka baka dalilai ne daga ubangijinka ne da ni da sanda yawa da farin hannu to wayannan da aka baki dalilai ne da cewa wasu hujjoji ne da zai rika ne rabbika daga ubangijinka ila fir'auna wanda zaka je wa da fir'auna gudiri wa mala'ihi da yan fada su yan tawagarsa innahum kanu qawman fasiqin sai Allah yake ga yawar har yanzu ba suna kan shegantaka su domin ka dade baka gansu ba har yanzu fasikai ne masu alfari juna ne da'a ne har yanzu ba sa bin Allah Allah ya gaya annabi Musa ka san gurin zuwa zaka shikenan sai Allah yake ne na Allah sarki na'am to shi ma annabi Musa sai ba da hanzari yace rabbi ya ubangiji inni qataltu minhum nafsan ana cewa har yanzu fa in duniya ne suna nan a fasikan su sai ce to in haka ne ya ubangiji na fai musu kisan kai mutanen da har yanzu na kan ke gantakar su nayi musu kisan kai fa akafu an yaqtulun ina jin tsoron kada in je ni ma su kashe ni sai ba wa Allah madaukakin sarki hanzari sai ƙara wani hanzarin yace wa akhi harun huwa afsahu minni lisanan amma dan uwana Harun ya fi ni fasahar harshe ya fi ni zalaka wannan shi yake nuna ma annaba ba hasada a zuciyarsa annabi Musa ga ya zo dan uwan nan nasa matsayi ta ko ina shi annabin Allah ne kuma manzo amma sai ya faɗi cewa ba laifi bane lokacin da aka zo ko aiki ne aka kawo ma na kaza sai ka ce gaskiya wane ya fi ni kwarewa kai ku kai masa wannan shine daidai amma da wahala ba wuce dan wannan ɗabi'ar cewa ka kai mar kaza mota ce za a zo ya san baya iya duba Mercedes sai ya dagwalgwala ta zai ce to akai wa ne ya gama lalata ba wajen na taɓa jin Dr. Mansur yana ta wannan faɗa yace ya siyo mota ta buwa fiji ya je gurin wani sai da yace a siyo kaza yace sai da ya kashe kusan dubu sittin da wani abu sai da aka gama tsab yace to gaskiya motar nan fa kamata ya amikawa bakanikewa ne kuma kun san me Allah ya zai masa saboda haka karje gaba daya kai baka iya duba ba da ka bude mun mota to idan baka iya kaza wa sai ka ce a'a wanda ya fi ni kwarewa gaskiya ku je gurin sa wannan shine abin da yake daidai kuma hatta a harkar malinta ko a me misali mun zo ka zo a matsalar abin da ya shafi gado idan so kake ka kware zai ce to gaskiya wani idan dai so kake ka goje zuciya ya fi ni iya miran je kai koya ba a tajwidi a gaskiya ni ban iya tajwidi ba ka je wani ya fi ni iya tajwidi ni ma koya nake je kai koya ba shikenan sai a zauna lafiya kowa a dora shi a gurin da ji ma ran da aka zo gurin sa ai a kan matsala kaza ai zai turo ya ce a kai kuma maganar nahu ne kai ne ko mafiya yawanci malaman nahu za ga mafi yawancin su ba su iya qur'ani sosai ba misali wasiyar tajwidi ba sai ce je ka gurin sa kai kuma nahu ne ce je ka gurin sa shikenan ana magana akan gogayya gogewa da kwarewa sai a je gurin sa ka koya shine kawai to kaga nan da nan sai yace ya ubangiji dan uwana annabi harun ya fi ni fasaha harfi wannan ba shi yake nuna ya fi annabi Musa ba domin annabi Musa ya fi wani abu shi ma duk kowanne annabi yana da juriya da jajircewa da dakiya amma kuma a wannan bangaren da rashin tsoro da juriya annabi Musa ya ninninka annabi Harun shi ma yana da fasahar amma bai kai shi ba amma kuma juriya da dakiya da rashin tsoro wannan kuma ita ce gaba fiye da fasaha to ya fi ya fi annabi Harun kuma to shine ya ga mata sai yace ina da dan uwa asahu minni lisanan ya fi ni zalaka harfi domin kun ga a can ai ya faɗa a suratul daha rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani shine wasu malaman tafsiri ke cewa wannan garwashin da ya taba dora harshen sa da ake kawo a tarihi cewa shi ya ba shi matsala akan harshe sai a ce yana kamar ko kaza ko kaza ko kaza da ake kawowa saboda haka cewa dan uwana annabi harun ya fi ni zalaka harshe واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي shine wannan cewa ka sanya wani waziri daga cikin ɗan uwana kuma ɗan uwana annabi harun nake so ka sa ya ubangiji ushdud bihi ajri ka karfafu dan tsena da shi wa ashriku fi amri ya ubangiji ka sa shi cikin al'amurana kai musabbihaka kafiran wa nadhkuraka katira innaka kunta bina basira sai Allah yake kad uti ta tulaka ya muka duk abin da ka roka mun yadda shine kaga annabi Harun ya zama annabin Allah kenan to shine sai wato fa arsiluhu ma'iya ka aike shi ka aiko shi tare da ni rida'an ai mu'inan shine rida'an wanda zai taimaka min yusaddiqu ni wanda zai rika gaskata ni me yake nufi da wannan gaskatawa shine idan annabi Musa yayi wa'azi yayi wa'azi sai annabi Harun ya ce ya jama'a gaskiya ya ga muku ba wannan ake nufi ba sab wannan domin ba shine tasdiki ba abinda ake nufi da wannan shine bayan annabi Musa yayi da'awa shi ma idan ya zo yin da'awar abinda annabi Musa yake faɗa ya zanto shi ma shi yake maimaitawa shine abinda ake nufi tasdiqu ne din ko ba na nan ya zo da'awar bai kamata da'awa ta da sai injiniya ta rika cin karo ba na zo ne magana akan kaza yau ya zo shi kuma gobe zai faɗi maganar da ta karo da ta to babu babu taimakon juna tsakanin ni da shi an fahimta da kyau ko yau wanda zarar ya zo na faɗi fatawa yau goben ya zo faɗi sabanin ta to fatawar mu ba za ba taimakon juna eh tana kilashi wannan ta daki wannan to shine abin da ake magana akai duk abin da annabi Musa ya zo ya faɗa domin annabi Harun yana bayani ne akan littafin annabi Musa a Taura to sai da ba cin karo ba ta sa fatawar ba ta sa wato ambulata littafin ya zo da shi yana bayani akai ba ba injila ya dauko ko kuma a ce zabura ya dauko yana bayani akan tafi kuma anan yana bayanin a taura ba ba haka bane ke shine yusaddiquni inni akhafu an yukadzibu sai ƙara bada hanzari yace ya ubangiji ina jin tsoron kace ƙaryata ni domin shi annabi Musa ya san Fir'auna kamar yunwa cikin sa ya san ta ciki da bai eh sosai da sosai kuwa sai Allah yake ni
قال سنشد عبدك لأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما wane mutum بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبين Allah yake kala sai ubangiji yake sana shuddu abu daga zamu karfafu dantsanka zamu karfafe ka bi akai ka da dan uwan naka shine su wa kudi ka su ulaka ya musa din yace wa naj'alu lakuma sultana kuma zamu ba ku hujjoji fala yasiluna ilaykuma ba za su iya zuwa saduwa da ku ba za su iya zuwa su sadu da ku ba abin nufi ba za su iya cin muku ba bi ayatina za ku tafi ne da hujjojinmu antuma ku biyun nan dama ta akai idza ba ila fir'auna innahu daga wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha to antuma ku biyun kai da dan uwanka harun wa man ittaba'akum al-ghalibun da waɗanda suke bin ku ku ne za ku yi wato galaba ta hanyar da jini aka ce galaba ta hanyoyi uku annabawa suke cin galaba hanya ta farko shine ta gurin yaki shi ku annabi Musa wato kowa ya san bai yaki ba duk wani annabi sai akai ka'ida ku rike da gare cewa duk annabin da aka halakar da al'ummarsa to ba umarce shi ya jihadi ba domin an umarce shi ya jihadi kawai kyale su za a ta bugawa kuma ka ɗauko su ka gani za ka ga wannan formula suna kawo ta a cikin wato littattafai cewa duk wanda aka ba shi damar ya jihadi to za ga ba a kiwar da alfaida a ba a karfafa annabin ya murkushe su to kaga wato na farko kenan cewa ko dai ta wajen jihadi ku yi galaba ko kuma na biyu tsakanin baye miyar hujja ka faɗa an faɗa har ai ma rinjaye ka ji cewa hujja ka ba ta da ƙarfi ko kuma kai galaba ta hanya ta uku shine ta hanyar wato Allah ya baka mu'jiza wanda za ka rinjayi wannan abokan adawa taka da su a cikin hukun nan da na faɗa da wace annabi Musa ya rinjayi Fir'auna da mu'jiza shi ke na amsa da mu'jiza ya ka da su an gane ko amma wata kila wani ya je nan gabe da dauko wata aya da zai iya kawo in ba kwararo ta da yanzu ba da wanda zai iya daukan cewa wato annabi Musa ai an ce yayi kaza yayi kaza watakila ba za mu bari ɗaliban ilimi su yi tadabburi kafin mu gama sura ko za ku iya tuno ta wanda za ku ji amsar da malamai suka bayar an gane ko to saboda haka wannan shine kaga Allah madaukakin sarki yayi alƙawarin wato zai taimaka annabi Musa alaihi salatu wasalam kuma ya taimake shi to sai Allah yake ni
فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين na'am فقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار Hmm.
إنه لا يفلح الظالمون
Allah yake falamma ja'ahum Musa bi ayatina yayin da annabi Musa ya zo musu da hujjojin mu ga tunan qalu sai suka ce ma hada illa sihrun muftara ai wannan ba komai bane kun ga yanzu ya dawo kenan har ya shigo gari sai suka ce wannan ba komai bane face tsafi wanda yake kirkirarre wa ma sami'na bi hada ba mu taba jin wannan ba ba mu taba ji ba fi aba'in al-awwalin a cikin iyayenmu na farko iyaye da kakanni ba mu taba jin irin wannan abin da kazo da shi na cewa kai annabi ne Allah ya aiko ka kaza kaza ba mu taba ji ba wa qala musa rabbi a'lamu biman ja'a bil huda sai annabi musa yake to ubangiji na dai yana sanar da wanda ya zo da shiriya tsakanina da shi min indihi wanda ya zo da shiriya daga gare shi wa man takunu lahu aqibatu da da wanda kuma zai za zai samu kyakkyawan ƙarshe innahu la yuflihu adh-dhalimun domin Allah madaukakin sarki baya wato azzalimai ba ta taba rabota har abada sai Allah yake ni وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعلني صرحا فاجعلني صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون Allah yake wa qala fir'aunu sai fir'aunu yace ya ayyuhal mala'u ya ku yan fadata ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban san kuna da wani abun bauta ba in ba ni ba ba ku da wani Allah sai ni saboda annabi Musa yanzu ya zo yana gaya musu Allah za a bauta shi kadai sai suka ce fa auqirni ya hamanu ala dini ya kai hamanu babban wazirin sa kenan yace abin da nake so da kai ka zo ka kinsa min tubali kanana kanana wato faj'alni sarhan ka gina mun katan gini dama a gurin innahu sar'un mumarradun min qawarir mun yi bayani akan asar cewa katan gini ko katan gini da yafi kowanne tsawo to kai mun ginin da yafi kowanne tsawo da kananan bulo ba wai manya ba wanda za su wuce kanana kananan tubali nake so na wato na na taban da yafi kowanne kwari la'alli aqli wa ila ilahi musa wataƙila idan ka gama mun benan zan je in leƙo ubangijin Musa din wa inni la azunnuhu min al-kadibin domin ina tsammanin ba ƙarya yake taiwa mutane ba ya ce yana da Allah ba kuma yana sama to zan leƙo shi in je in tabbatar da abin da yake faɗa gaskiya ne ko ƙarya sai Allah yake wastakbara sai annabi sai sai Fir'aun ya yi girman kai girman kai shine badalul haqqi wa gamdun nas yayi girman kai huwa shi wajinuduhu da rundunarsa fil ardi a misra shine al-ardu din a cikin masar mun yi wannan magana a baya bi gairil haqqi ba tare da wata gaskiya ba wa zannu annahum ilaina la yurja'un suke tsammanin cewa ba za su dawo zuwa gare mu ban ji Allah madaukakin sarki sai Allah yake ne فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم
Hmm.
فانظر كيف كان عاقبة الظالمين na'am وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ne mutum ويوم القيامة لا ينصرون Hmm.
وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة Hmm.
ويوم القيامة هم من المقبولين Allah ya ce fa akhadnahu wa junudahu sai muka damtse shi shi da rundunar sa shi Fir'auna fa nabadnahu fil yamma muka jefa su ruwa kamar yadda Allah ya faɗa a suratul Yunus fanzur kaifa kana aqibatu zalimin duba ka ga ya karshen azzalimai ya zama wanda yake zalunci ba irin karshen sa ne waja'alnahu ma'immatan yad'una ila an-nar mun sanya su jagororin da suke jan mutane zuwa wuta shine duk wanda ya ja wasu tawaga ake bin sa akan barna to shi ma imami ne akan barna to shi ya immatan yad'una ila an-nar suna kir- kiran mutane zuwa ga wuta wa yawmal qiyamati la yunsaru kuma ranar alkiyama Allah ba zai taimaka musu ba wa atba'nahum fi hadhihi dunya la'ana Allah yace muka bibiye su a wannan rayuwar da tsinuwa abin da ake kira da tsinuwa shine a tsardu wal ibadu an rahmatillahi ta'ala korewa da nesantawa daga rahamar Allah duk wanda aka ce Allah ya tsinewa ne kana cewa Allah ya nesanta shi da rahamar Allah shi za za ku ga ana yawan jan hankalin mutane cewa su daina tsinewa duk wanda suke jagororin su domin kana faɗar haka in suka yi nesa da rahamar Allah ƙara shan wahala za ka ci. kai na ƙasa domin ka ce Allah ya nesanta shi ya kuma matsar da shi daga rahamar Allah to wanda ba rahama a zuciyarsa ya zai tausaya ma ba zai taɓa tausayin ka ba to haka ɗanka idan kana tsine masa shi ma ba zai tausaya ma ba zai iya zuwa duk abin da za a iya ma na cutarwa zai ma to shi yasa ko da yake ake buƙatar addu'a sai Allah yake wa yawmal qiyamati kuma ranar alkiyama hum su dai waɗannan din fir'auna da ire-irensu min al-maqbuhin suna cikin waɗanda za su bada cikin munanan hali hali mara kyau Allah ya kiyaye abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana muna roƙo ubangiji da sunayensa kyawawa da tsofansa madaukaka Allah ya biya bana bukatun mu na alkhairi kasar mu Allah ya zauna da ita lafiya masu neman ta da matsala da tashin hankali Allah madaukakin sarki ya yayi mana maganin su muna roƙo ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka duk waɗanda suka yi mana wasiya da addu'a Allah madaukakin sarki ka biya musu bukatun su na alkhairi muna roƙo ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure sa ko a gaba Allah ka shiga lamarin su. Allah ka kiyaye mana zuriyar mu gaba ɗaya اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين